الحمد لله الذي نور بالقرآن لك قلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب فأعيت بلاغته البلغاء وأعجزت حكمته الحكماء وأبكمت فصاحته الخطباء أحمده سبحانه وهو أهل الحمد والثناء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى ونبيه المرتضى معلم الحكمة وهادي الأمة أرسله بالنور السافع والدياء اللامع صلى الله عليه وعلى آله الأبرار وصحبه الأخيار ما تعاقب الليل والنهار فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin alkhairi da albarka na juma'a bakwai da watan ramadan hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga birnin maka zuwa madina shekara 1446 wanda ya yi daidai da bakwai da watan uku watan maris miladiya 2025 idan tarihi ya inganta ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma na watan ramadan da muke gabatarwa a wannan masallacin na darul hadith a wanda yake wannan unguwa ta cimitau a wannan gari na tawa jamhuriyar niger wanda wannan shine darasi na bakwai a jerin darussan da muke gabatarwa a cikin darussan watan ramadan kuma wannan shine darasi na ɗaya a cikin suratul jafiya wanda jiya mun kai ƙarshen suratul dukhan yau kuma za mu buɗe darasin farko da ikon Allah a cikin wannan surata aljafiya suratul jafiya malamai sun yi ittifaƙin cewa sura ce makiya ma'ana ta sabuka gabanin hijirar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam in banda abdullahi dan abbas alaihi rahmatu radiyallahu anhu wa arda da al-imam al-qatada suna ganin aya ta sha ta sha hudu a cikin wannan sura madaniya ce amma dukkanin sauran ayoyi makiya ne sai dai mafiya yawan malamai sun tafi akan cewa sura ce makiya a wajen tartibin sabkarta ita ce sura ta 64 wajen sabkarwa surorin alkur'ani mai girma ta sabka bayan suratul dukhan gabanin suratul ahqaf ta da ayoyi guda 37 a gun malaman kufa da malaman makka da madina da ma mutanen da mutanen sham mutanen sham suka ce ta da ayoyi guda 36 babban abin da suratul jafiya take karantarwa jama'a shine tana bayani akan matsalar son zuciya matsala ta ma'abuta son zuciya da kuma bijirewa gaskiya ta hanyar musu tambihi falkar da su akan wasu ayoyin Allah subhanahu wata'ala da kuma tunatar da su winin alkiyama daga cikin kanin labarai na wannan sura in ji malamai suka ce wannan sura ta soma karatu game da sha'anin alkur'ani mai girma da kuma tushen inda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da shi abu na biyu tana bayanin akan ayoyin Allah alkauniya ayoyin Allah alkauniya abu na ku sura tana bayani akan wasu daga cikin ni'imomin Allah da Allah ya wa bayinsa kuma da ya cancanci su gode masa bisa wa'annan ni'imomin kuma su yi tunani dogon tunani game da sha'anin ni'imar Allah subhanahu wata'ala haka sura ta yi bayani akan girmamawar da Allah subhanahu wata'ala yi wa banu isra'il da kuma iri yadda suka butulce wa Allah ta hanyar saba ma Allah subhanahu wa ta'ala a ƙarshe kuma surar ta rufe karatu game da zancen abin da ya shafi sakamako ko kuma adalcin ubangi subhanahu wa ta'ala a ranar tashin alkiyama irin yadda Allah ya kasa mutane ɓangare guda biyu ɓangaren farin ɓangaren mutanen aljanna Allah ka sanya da mu a ciki bangare na biyu kuma su ne ‘yan wuta Allah ya kare mu da su, da aka yau za mu buɗe karatun wannan surar arama sai Allah ya ce, sai ya ce,
السماوات والأرض لآيات للمؤمنين mun ji wannan وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا فأحيا به الأرض بعد موتها وتسقي في الرياح آيات لقوم يعقلون
Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce, Bismillahir Rahmanir Rahim, ai, nabda'u Bismillahir Rahmanir Rahim, za mu so karatu da sunan Allah Ar-Rahman, wanda yake da mai rahama, sannan kuma Ar-Rahim, mai tausayin bayinsa masu imani. Allah ya ce, Hamim, wa'innan haruffan guda biyu. Allahu a'lamu bi muradihi bi zalik Allah kadai ya san abin da yake nufi da waɗannan harufan amma ba shakka malamai sun tafi akan cewa wannan harufan kamar da muka faɗa a farkon dukhan huruful muqatti'a ne harufa ne da Allah yake yanke su littanbihi ala ijazil qur'anil karim dan dai kadai ubangiji ya nuna gagara da buwaya ta alkur'ani cewa qur'ani gagararre ne tilawatan wa tafsiran tilawarsa tana gagara sai wanda Allah subhanahu wata'ala ya mara abinnan rahama haka fassara shi da kuma hararo ma'anarsa ba kowa ba zai iya akwai abinda a qur'ani mai girma sai an tashi alkiyama baka gano sa ba to dan dai Allah ya nuna wa mutane gagara cewa shi Allah shine gagara misali laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir ba wanda yake kawa da Allah subhanahu wata'ala cikin duk abin da yake yi na rayuwa cikin halitta ba abin da yake kawa da halittar Allah subhanahu wata'ala cikin mulki ba mulkin Allah ba irin na kowa mulkin Allah ba ɗaya bane da mulkin mutane sannan kuma tadbirihi li umuri ibadihi yadda Allah yake jujjuya sha'anin bayinsa ba haka al'umma suke gudanar nasu ba shi Allah laysa kamithlihi shay ba wani abu da yake kawa da shi sai Allah ce tanzilul kitabi min Allahil azizil hakim kalmar tanzil masdar ne na nazzala yunazzilu tanzilan idan aka ce nazzala shi ne sabkarwa ta hanyar a daga kafa idan wani abu ya faru sai Allah ya turo manzansa mala'ika jibril zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ya sanya ma aka ɗan ɗoki wani lokaci ba a saukar manzan Allah da wahayi ba har annabin Allah ya shiga cikin damuwa kuma ga kafiran maka suna manzan Allah faɗe Allah ya ce wadda ha والليل إذا سجى الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك ربك ربك وما قلى وللآخرة والآخرة يضل لك من الأولى ولسوف يعطيك ولسوف يعطيك ربك فترضى Allah ya ce ma wadda aka rabbuka wa makala ubangijinka bai yi kwa- bankwana da kai ba Allah ba ya manta da kai bane kai annabin Allah shi alqur'ani Allah yana saukar da shi inji malamai ababe ne guda uku na fari idan wani hadisa ta faru sai Allah ya saukar da alqur'ani misali lokacin da munafikan Madina akan su Abdullahi dan Ubay dan Salul la'natullahi alaihi Eh, suka kirkira kiran ƙarya suka dangana sawa matar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha radiyallahu anha wa ardaha to sai Allah ya sakar da aya guda goma a nur dan dai Allah ya tsarkake ta kaga wannan yana da mi sababun nuzul akwai kuma abin da baya da sababin nuzul akwai abin da kuma tambaya ce za a wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah da kansa ya bai wa manzon Allah amsa kuma manzon Allah ya karantar da al'umma akwai abin da kuma a'a kawai ganin daman Allah Allah yake saukar da shi jama'a mun fahimta to shine Allah ce tanzilul kitabi wannan qur'ani sabkakke ne daga wajen Allah subhanahu wataala manzon Allah ba shi bane ya rubuta sa kuma ba boka ba suka karantar da manzon Allah ba sihiri bane a'a daga Allah ne subhanahu wataala shi ya sabukar masa da wannan alkur'ani yana daga cikin hikima ta Allah subhanahu wa ta'ala in ji malamai da Allah ya sanya wa manzan Allah ummi bai iya karatu bai iya rubutawa ba annabin Allah arama bai iya ɗaukar alƙalami ba ya rubuta sannan kuma bai iya ɗaukar fifa ya karanta abin da ke cikinta ba akwai hikima ƙwarai da gaske in ji malamai akan yin haka da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi Allah ya ce da shi fa manzan Allah ya iya rubutu to da sun ce wanzan Allah ne ya koma gefe rubuta alkur'ani mai girma amma dukkan su sun san manzon Allah bai iya rubutu ba Allah ce idan lartabal mubtalun mubtilun bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm kaga ayoyi ne bayyanannu shi wannan qur'ani to tanzilul kitabi ai hadha alquran tanzilun min Allah alaziz alhakim sabkakke ne daga wajen Allah subhanahu wataala wanda yake alazizu ai wanda yake gagar misali buwayayye fi mulkihi a cikin mulkinsa Allah azizun ne fi mulkihi ya gagari kowace halitta a rayuwa ba wani da ya iya karawa da Allah subhanahu wata'ala sannan kuma alhakimu Allah subhanahu wata'ala ƙwararre ne gwani ne fi sun'ihi a cikin duk abin da Allah yake halittawa duk abin da Allah ya kera da kansa yana da bambanci da abin da wani zai kwaikwaya ya aiwatar sannan kuma la yusdaru illa fi illa illa kulla fihi hikma Allah baya turo da abu baya fitar da abu face akwai hikima a cikin sa duk abin da kaga Allah subhanahu wataala ya halitta to li hikmatin baligha akwai wata hikima a cikin wannan al'amarin sannan wa maslahatun lil ibadi kuma akwai maslaha wa bayin Allah ka doki karan kanka kai kadai malam ka dibi labbanka da Allah ya tsora maka a gaban haƙora wallahi haɗa labban a tsora su a gaban haƙoranka malam kada ka ba sai a cin ka akwai hikima ba kalla kadai da Allah ya ga dama sai Allah ya cire maka labban gaba daya haƙoran ne za a dinga gani za ka yi kyawu ba za ka yi kyawu ba amma sai Allah ya sanya maka labban li hikimatin baligha Allah subhanahu wataala ya datar da mu Allah subhanahu wa ta'ala ya akkada ya karfafar da cewa alƙur'ani mai girma ya sabka ne daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala in ji malamai suka ce a wurare guda goma sha ɗaya a cikin alƙur'ani mai girma Allah yana bayanin cewa wannan alƙur'anin da ake karantawa dare da rana da al'umma take wa hidima da musulmai suke ƙoƙarin haddacewa ba ku kwantar da hankalinku al'amari ne daga fito daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma Allah yana raddi ne wa kafuran maka da suke tsammanin cewa fa alƙur'ani ai wani ne yake koya wa manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam da haka mun natsu mun gamsu ɗari saman ɗari cewa tanzilul kitabu min Allahil azizil hakim wannan alƙur'ani sabkakke ne daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa za ka ga ƙur'anin duk yadda aka so a canza sa a rikitar da shi malam ba za a iya yi ba wallahi saboda ni ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi alkawali na cewa zai tsare alƙur'aninsa inna nahnu nazzalna dhikra نزلنا الذكر الذكر وإنا له لعابدون Allah ya ce inna nahnu naz- nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizuna mu su Allah mu muka sabkar da alqur'ani mai girma ba nazzalna dhikra daga saman ne Allah ya saukar da alqur'ani wannan ayar injimal suka ce tana tabbatar da cewa Allah fa a sama yake istawa ala arshihi Allah ya daidaita akan al'arshinsa ba yana ko ina ba a'a a sama shi Allah yake sai ce naz- nazzalna dhikra muka sabkar da alƙur'ani mai girma sai ce wa inna lahu lahafizun kuma musu Allah mu muka yi alkawalin da alwashin kayan shi shi yasa alƙur'ani ba a taɓa wulaƙantar da alƙur'ani mutum ya zauna lahiya ba bai yiwa har abada kuma ba za ka iya canza da mutum ya canza alƙur'anin wallahi ana ganewa duk da ka karanta alƙur'ani mai girma malafa yana daga cikin mu'ujiza ta alƙur'ani mai girma duk wanda ya san ƙur'ani ya san da wannan idan ka canza wani harafi kana tilawata ka canza harafi ko wata kalma to yana da wai ka karasa gaba fa sai dai ka makare a wannan wurin ka ta tafiya kana dawowa saboda kadai Allah ya nuna cewa fa alqur'anin gagar misali ne fa daga wajen Allah ne ba yadda za a yi mutum fa yayi ya tsara larabci da zanto alqur'ani lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya masa wafati daga cikin abin da ya faru na rikici duniyar musulmi ta shiga cikin halin haulayi ababakar siddiq ya shiga cikin wani yanayi a matsayinsa na khalifa aka samu wasu mutane suka ce sun bar addinin musulunci sun yi ridda wasu suka ce a'a mu za mu musulunci amma fa za mu yi sallah amma ba za mu ba da zakka ba zakka dai kan mun hana wasu sai aka samu kuma wasu na uku suka ce a'a su ma annabawa ne daga cikin su akwai mutu akwai akwai wannan akwai sija wata mace ce haddan wata mace eh sace ita ma annabiya ce a ababakar bin siddiq ya tara sahabbai ya ce jama'a ku bani shawara aka tattauna babban mitin cewa abubakar siddiq ya yi haƙuri ya yi haƙuri da wa'ance ne ya suka ce ba za su ba da zakka ba ya ce ina wallahi ta tashi a ƙarshe malin tsarawa ya yi shi wancan da ya fito ce shi shi annabi ne aka ce ya karanta ƙur'aninsa ya ce ai allah an yi masa wahayi shi ma aka ce wani wahayi ake maka ya ce alfilu wa malfilu wa ma adaraka malfilu da cin larabcin kasancewa ba daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala ba da ciyawa ce to Allah subhanahu wa ta'ala ya yi alkawalin kare alkur'ani mai girma sai Allah ce inna fi samawati wal ardi la ayatin lil mu'minina Allah ce inna tabbas malaman nahwu suka ce inna wa anna tufidani tawkid idan kana karatu kaga an kawo inna to tana tabbatar da zance ne to Allah ce inna tabbas fi samawati ai fi khalqis samawati anan zaka kaddara fi'ili madi fi khalqis samawati tabbas ka kaddara masdar na na khalaqa yakhluqu khalqan masdar ne inna fi khalqis samawati tabbas a cikin halittar samai guda bakwai wal ard da kuma kasai guda bakwai Allah ce la'ayatin akwai abun lura akwai abun wa'azuwa akwai abun da ya kamata mutum ya ɗauki darasi amma ba da kowa ba sai Allah ce lil mu'minina ga masu imani inna fi khalqis samawati wal ardi inji malamai wannan abun na daga cikin mafi girman ayoyin Allah subhanahu wataala shine halittar sammai da Allah subhanahu wataala yayi to Allah yana nuna cewa shi ne wanda ya jibinci lamarin gina sammai kuma ba shakka akwai ayoyi in ji malamai a cikin sha'anin gina sama shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ta maimaitawa a ƙor'ani na daga ciki a al'imar alci Allah ke cewa inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar
إن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب Allah ce inna fi khalqis samawati wal ard lalle a cikin halittar samai guda bakwai wal ard da kuma ƙasa guda bakwai Allah ce la ayati akwai abun lura in aka ce aya nan ai la ibratun akwai abun lura da wa'astuwa amma li ulil albab ai li ashabil uqulis salima as-sahiha da ma'abuta lafiyayyen hankali to ba suka ce wace irin ayoyi ke da kai cikin halittar sama abu da fari suka ce daga cikin ayar da ake ɗokawa a cikin halittar sammai da na aya na darasi shine Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta sama guda bakwai gaba ɗaya da ƙasa guda sh- bakwai gaba ɗaya a cikin kwana shida duk duniya ba wani injiniya da ya iya gina ɗaki da ya kai girmansa ya kai eh, yake da suna katkirkat na kare a ce maka a kwana shida an kare gini inda gi inda gi abu da ake cewa gina ce jama'a mun fahimta amma shi Allah ka dibi tun daga bangon gabas har na yamma kudu da arewa sama ɗai bayan ɗai har guda bakwai da kuma ƙasar nan tun daga bangon gabas har na yamma kudu da arewa sai gashi Allah ya halitta a cikin kwana guda guda shida wannan a hadidi Allah ya tabbatar da wannan sannan kuma a ƙafa Allah ya halatta ya tabbatar da wannan Allah ya ce wala kad khalaqna as-samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam wa ma bainahuma fi sittati ayyamin وما مس وما مسنا من لغوب الله يتي ولا الله يتي ولقد خلقنا السماوات والارض حقيقه موسى الله mun jibinci sha'anin gina sammai guda bakwai da kuma ƙasa guda bakwai Allah yace wa ma bainahuma da duk abin da ke tsakanin sama da ƙasa da halittu gaba daya Allah ce fi sittati ayyamin a cikin tsawon kwana guda shida wa ma masana min lughub Allah ta kuma wallahi ba wata gajiya da muka yi Allah ya ce mu gaji ba da muka halitti sama da ƙasa Allah ya ce mu gaji ba ba wata gajiya da ta kama mu ka dibi girman sama fa da ƙasa a ce maka a kwana shida da Allah ya ga dama to Allah zai halicce su cikin kun fayakun amma mal suka ce daga cikin hikima jibril qayyim al-jawziyya alaihi rahmatullahi ta'ala ana son a karantar da mu cewa al'umur bitadarrush al'amurra na rayuwa suna buƙatar tsari mataki-mataki ba a buƙatar gaggawa yasa annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahibi suke cewa atta'anni min Allah wal ajlatu bil shaytan mutun ya tafi a hankali tafiya a hankali fa bayan fa taƙa bayan taƙa. mutum ya tafi a hankali to da tsari daga Allah subhanahu wa ta'ala amma da ka ga an cika gaggawa to al'amarin shi ne al'amari da ya cika gaggawa to shi ɗan yana cikin wannan al'amarin amma tsarin Allah a hankali ake biya shi yasa Allah shiga da Qur'ani manzo Allah shekara 23 da Allah ya ga dama dare ɗaya sai Allah sai manzo Allah ya zama to hafizi wallahi kuma ta zauna ba abin da za a yi haka ne ko ba haka bane amma sai Allah ya ce a'a so muke dan ku lura wa'aztu in za ku al'amurra na rayuwa to ku dinga bi mataki bayan mataki shi to Allah ce fi sittati ayyamin saboda cikin kwana shida Allah subhanahu wataala ya halicce ta da ita da ƙasa ƙasa Allah ya bayar cikin kwana biyu kul atakfuruna billazi khalaqal arda fi yawmayni wa taj'aluna lahu andada Allah subhanahu wataala ya datar da mu abu na biyu jama'a cikin ayi da ke tattare da sammai guda bakwai da ƙasai shine Allah ya daga sama rafa'a as-samaa bi ghairi amadin narahu Allah ya sanya sama bata da gimshiki da muke ganin sa sannan kuma ita kuma kasar nan sai Allah ya sanya duwatsu ya daure ta kadibe da Allah ya ya gina sama bata da wani gimshiki babu wani inda aka tallabe ta ba ai wani dal ba da zai tallabe ta duk duniya ba wani ba wani injiniya da ya karantu a bangaren gini da zai zo ya gini ba da gimshiki ba zai yi ba amma Allah subhanahu wa ta'ala sai ya kera sama duk da faɗinta ƙasar kowace ƙasa a duniya akwai ta garin kowane mutum akwai ta kuma kowanne yana more ta amma kuma ba ta da gimshiƙi wannan na nuna cewa girman Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa Allah yake cewa a luqman daidai aya ta goma khalaqa as-samawati bighairi amdin tarawunaha wa alqa fil ardi rawasiya السماوات والأرض بغير عمل ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم يا إسحاق.
وأنهارا Allah yake cewa khalaqas samawati bighairi amalin tarawunaha ubangiji ya halici sammai guda bakwai bighairi amalin ba tare da gimshiki ba tarawunaha da kuke ganin sa ko akwai kuke ganin gimshikin sama ba ta da shi salati wa alqa fil ardi ita kuma kasan nan ba da Allah ya halita sai Allah ya jefa rawasiya manya-manyan jibga-jibgan duwatsu sai Allah ce an tami da bikum gudun katta ruga da kufa in ba ita motsa za ta yi sai Allah ya ɗaure ƙasa da duwatsu Allah subhanahu wa ta'ala ya samu wanye lafiya abu na uku jama'a cikin ayar da take tattare da sammai guda bakwai shine as-sama'u wal ardu kanata mutalasiqatayn a farkon al'amari da Allah ya halicci sama da ƙasa to a dan bar suke guri guda da sama da ƙasa tare suke guri guda haka tab haka Allah ya faɗa a suratul a suratul anbiya'i daidai aya ta 30 Allah ya ce awalam ya awalam yara alladhina kafaru anna as-samawati أفلا يؤمنون Allah ya ce awalam yaran lalina kafaru shin wai suka kafirce wa Allah ba sa dubi su gani annas samawati wal arda cewa fa sammai guda bakwai da ƙasa guda bakwai kana tarataqa sun kasance a kwale da juna suna kwale da juna Allah ce fa fataqnahuma sai muka ware su sama tayi sama ƙasa tayi ƙasa sai Allah ya sanya iska tsakanin sama da ƙasa waja'alna minal ma'i kulli shay'in hayy sai muka sanya kowane al'amari yana rayuwa ne da ruwa sai Allah ce wai afala yu'minun ba za su gaskata Allah subhanahu wata'ala ba ashe ɗan uwa na daga cikin abun nan cewa sama da ita da ƙasa suna game lokacin sai Allah ya rube su wannan aya ce daga cikin ayoyin Allah subhanahu wata'ala game da sammai guda bakwai abu na hudu ita sama rufi cewa ƙasa da kamar da Allah ya faɗa Allah ya sanya sama ta zamanto rufi wa ƙasar nan alambiya Allah ce waje alna sama a saffan mahfuza wa hum an ayatina mu'ridun Allah ce waje alna sama a saffan mahfuza musu Allah subhanahu wa ta'ala in ji Allah ce ja'alna musu nunul azma kenan ko Allah ce mu eh Allah kuma ya kayyace makansu mu Allah ce to musu Allah ja'alna sama'a shi da waye shi shi kadai ne yace kuma mu saboda ya kai yace kin mukin eh yace ja'alna sama'a mun sanya sama wannan da kuke gani saqfan rihi ne mahfuzan wanda abuke abun tsarewa abun kiyayewa in Allah ya ga dama jama'a yau in Allah yace masa sama ta fado ta fado kuma za ta fado ba akwai wanda sai ya ce ba za ta fado ba akwai wanda ya isa ya tsayar da ita akwai wanda ya isa ya ce bai yarda ta fado ba Allah ta ja'alna sama'a saqfan mahfuza sama ta kasance ruhi wa ƙasa kuma Allah ya ce abun tsarewa aya ta biyar in ji malamai shine Allah subhanahu wata'ala ya sanya sama ya rike sama akan kan ba za ta faɗo ba Allah ya riƙar da ita ƙudurarsa cewa san ba za ta faɗo ba alhaji Allah ya ce alam tara anna Allah سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع أن تقع إلى الأرض على الأرض ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم الله للناس لرؤوف رحيم Allah ya ce alam tara anna Allah ai alam tushahid bi basrika ayyuhal kafir kai kafin da kake karanta ayoyin Allah Allah ce shin baka gani da idaninka anna Allah sakhara lakum ma fil ardi Allah shine ya kore muku duk abun da ke cikin ƙasa wal fulk da kuma jirgin- jiragunan ruwa tajri fil bahri Allah ce ba ku yadda suke gudu ba a cikin teku da umarnin Allah suke tafiya a je cana a cikota da kwantino a cikota kwantina a ɗoro saman jirgin ruwa abinda fa in aka sa a jirgin sama wallahi faduwa za yi E, in aka sa kwantina a jirgin sama malam faduwa za yi ba zai iya tashin ba ma balantana ya fadin amma sai a ɗauko kwantinoni ba ɗai ba biyu ba ba ɗari ba a sanya cikin jirgin ruwa kuma ya tafi da su malam Allah ce wal fulku tajri bi amrihi jirgin ruwan yana tafiya da umarnin Allah subhanahu wataala sai Allah ce wa yumsiku samaa an taqa'a 'ala al-ardi illa bi idnihi ubangiji ya rike sama waye rike ta wa yumsiku ay huwa rabbul izzati wal jabarut ya rike sama an taqa'a alal ardi saboda katta fado a saman kasa Allah ce illa bi idnihi sai da idnin Allah subhanahu wataala malam fa kun ga wannan saboda duka da Allah ya halitta muna tashi daga aiki an tashi kiyama ta ta tashi daga aiki wallahi amfani ta damun dan mu ne mun tafi kuma ba kowa da ka sai Allah subhanahu wataala ya tafiyar da ya tafiyar da ita ubangiji subhanahu wataala yake cewa inna Allah bin nasi la raufur rahim tabbas Allah subhanahu wataala mai tausaya wa bayinsa ne sannan kuma mai jin kai ne Allah ya ji kanmu baki daya sai Allah ce wa fi khalqikum wa ma yabuthu min dabba Allah ya ce wa fi khalqikum ku duba a cikin halittarku wa ma yabuthu min dabba da irin abinda Allah yake yadawa a cikin na dabbobi me dabba anan ai kullu ma yadubbu alal ardati fa huwa dabbatun duk abin da yake tattakawa saman ƙasa to dabba ce a wajen Allah subhanahu wataala to Allah ce wa ma yabuthu min dabba da kuma abin da Allah yake yadawa yake rarrabawa na daga halittu Allah ce ayatun akwai fa aya akwai abun lura akwai abun karatu liqaumin yuqinun da mutane da suke suke da yaƙini cewa Allah subhanahu wata'ala shine wanda ya cancanci abi kuma abauta masa da Allah ya ce wa fi khalqikum game da sha'anin halittakum muskusuwa mutane Allah yake nihi anan ba shakka dan annabi Adam akwai aya da ta da shi Allah ya faɗa wa fi anfusikum afala tubsiruna Allah ya ce game da rayuwarku ku kalla akwai aya shin ba ku lura mutum ya ɗauki karan kansa da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta malisuka ce ba shakka ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tattara ayoyi cikin ɗan annabi adam na daga ciki aya ta ta fari shi ne Allah ya halicci babanmu annabi adam daga turɗa daga ƙasa babanmu annabi adam Allah ya halicce shi min salsalin daga watan falallan ƙasa aka kwaba aka halice sa yanzu fa idan ka murza jikinka kaga ƙasan tana fita shi adamu babu alaihi salatu wasallam in ya murza zai ga ƙasan to kaga aya ta fada alta wa fi khalqikum kenan ko tun daga tushen wa baban mu annabi adam alaihi salatu wassalam abu na biyu ayar da Allah ya ce wa fi khalqikum Allah ya bambanta halittar ɗiyan annabi adam sai mutane ya sanya wasu maza Allah ya yi wasu mata eh Allah subhanahu ladhi khalaqal azwaja kulla sarki ya tabbata da ubangijin da ya halici nau'uka gaba daya bangare na maza da kuma bangaren mata sai Allah ya tsara wasu al'amari kuma sai Allah ya raba mu kowane tsakanin namiji da mace aikin da zai yi aikin da matarka za ta kai in aka dora maka ba za ka iya yi ba haka naka aikin in aka ce ta yi wallahi ba za ta iya yi ba nata aikin kuma ko da gwaje dai ba za ta iya yin ba kaga dai larur yanzu daga cikin abin da Allah ya jarrabe su ita duk ƙarshen wata fa sai ta yi jini kai kuma fa sai dai ka zub da miyo malam haka ne ita duk wata fa jin take zubdawa kai fa sai dai ka ka je ka je kai fitsari kai bawali wannan kuma sunna ce haka Allah ya halicce ta akai kuma in jinin ya zo wata shari'ar fa ta addini doke mata Allah yake yi sallar ba za ta yi ba azumi ba za ta yi ba kuma Allah fa zai ba ta ladar wannan fa sallar fa lokacin sallar in yayi daman tana yi sai aka ce ba za ta yi ba a yanzu to kuma sai Allah ya ba ta lada ko kun bai ji karatun to kuma sai Allah ya tsara ita ita ke dokar ciki kai ke yin ciki amma abun ta yake zaunawa kuma larura ce in Allah ya ce kai ka zauna ka dauki cikin jidali ke da kai namiji ba zai iya yi ba saboda Allah ya san namiji a ɓangaren lafiya raki gare sa bincike ya tabbatar da cewa mata sun fi maza haƙuri a wajen rashin lafiya abinda namiji zai fama yana ta wayo Allah na to in mata ce fa malam sai ta yi ta ƙare ba ma ko ta yi ba wallahi haka ne ko ba haka bane mata a wani ɓangare jarumai ne ai a barka da ciyan mara kaɗai a ce ba a wani rashin lafiya sai ciyan mara wallahi jidali ne wata fa duk ƙarshen wata sai ta yi fama da wannan larurar kaga wannan wa fi khalqikum kenan halittar ce ko ta Allah subhanahu wata'ala kuma ka dibi sai Allah ya sanya lokacin da mace ta haihe abin da ke cikin cikinta to wannan jinin da take duk ƙarshen wata kuma sai Allah ya kafar da shi ya komo wata kafa sai zaman to wannan jinin shi ke kuma a matsayin nonon da ake bayyana yaro da Allah wannan in ba Allah ba wa zai yi da za ka ɗauki reza ko yuka ka tsaga nonon mace ba za ka ga wannan nonon ba haka ne ko ba ka bane amma kuma wannan jinin wannan jinin sai Allah ya ce to kuma yanzu ba ma buƙatar ya dinga sabka a mata so muke ya koma a matsayin abinci ya dinga ciyar da wancan yaron da ya fito duniya kaga Allah ya raba aiki kenan ko sai aka ce kuma ta shayar da shi malam ga haihuwa kuma ga shayarwa wallahi abin da maza suna tafiya su ga yadda mata suke haifuwa a matanci ko wani wulaɗanci ko an ce kawa babu ka wallahi ba za ka iya yi ba ba za ka iya kwana ba ka kira ta ba ka gina da ita ba malam ba za ka iya kwana ba ka mace addu'a ba saboda duk wahalar da ake yi a duniya wallahi ta yi maka wani mutum ya zo da babarsa a aikin hajji a kafaɗarsa yana yawo da ita yana sa ta tana ayyukan da ake aikin haji sai game da Abdullahi dan Umar dan Khattab Allah ya kara masa yarda sai tambaye sai ce wani kana ganin yanzu abin da ya kamata na yi wa babata na sauke yaunin yace ina rantse maka da Allah nimfashe abin nan naquda nimfashi ɗaya da kai wajen naquda ka baka biya ta ba li ummika haqqul law alimta azimun in ji wani waki mahaifiyarka da haƙƙi akan kai mai girma bayan ta haife ka kuma ga shayarwa ta zo ta sha da kai shekara biyu in baka da lafiya ita ma bata da lafiyar ka girma kula da kai ta maka wanka ta wanke maka bayan gida ta sa maka tufafi ta wanke tufafinka ta wanke na babanka ta wanke na kannunka ta yanke na yayyunka kuma duk ita kadai kuma ta zo ta share muku gidan ta dafa muku abinci kaga Allah ya raba aiki yanzu fa da ni da kai aka ce mu zauna cikin gida mu yi wanke wanke da shara wallahi al'adin da ni da arab da ku kwana ku ba zai iya yi ba ba zai kwana uku ba a gida ka yi wanke-wanke ka yi shara shi ka sani dali da malam to haka mu ma sai Allah ya ba mu wafi khalqikum sai Allah ya sa kuma jarinta da dagewa a je a nema sai namiji ka zo ka fito tun safe yanzu fa wani tun karfe hudun na subahin ya hito ya fita an tahi neman abin da za a ci mata ba za su yi ba baka ga da ake laye mutane ba kamar kamar kankana zuwa libi kaga mu an jera su ɗaya bayan ɗaya da wata sanda a tsakiyar kafafuwa shi ne fa wabihi nasta'inu da shi kake dogara ba haka za a tattira da su cikin sahara wa fi khalqikum kenan to Allah sai ya raba maza da mata kuma sai ya baiwa kowa aikin da ya kamata da shi amma wajen shari'a sai Allah ya ce kuma duka aikin mu guda ne mu yi sallah guda biyar mu yi azumin wata ramadana tare a yi aikin hajji tare zakka kuma in sun kai dukiyar su masu fitar da ita duk abin da Allah ya wajabta wa ɗa namiji haka Allah ya wajabta wa ɗiyamaci abu na suka ce kuma shine bambancin launi da kuma yare Allah ya sanya al'umma na da bambancin launi da kuma yare kamar da Allah ya faɗa a cikin rum Allah ce wa min ayatihi khalqus samawati wal ard واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين التي وفي ومن آياته نادقتكم آيوي الدالة على إذمته جل أولا ما سنة جرمان الله تيوى الله شيني الله خلق السماوات إرن يد الله يتاكي يكير سما والأرض دكما قسا سيتي واختلاف ألسنتكم دكما سابان ألسنتكم يارنكم yanzu yaren da ake yi Nijar in ka je Ghana ba shi ba ake yi wala Allah sai dai mu haɗu da yare guda biyu da su Hausa da zamanci in an samu na ku a ƙara fulatanci in kuma ka bar ka tafi wata ƙasa sai akwai za ka ji wata ƙasa sai ka to kai ga ka ka haito kurma da kunnen ka kana ji amma baka sa abin da ake faɗa ba ba ka bane wannan wannan ya sai ma ka cewa Allah Allah ne kai ba wata ƙasa ba a nan Nijar kana zaune mutane guda biyu sai su yi fiye baka gane abin suka ce ba wallahi wannan aya ce daga cikin magana suke yi kana jin sautin amma baka gane yaran baka san me ake faɗa ba wannan aya ce daga cikin ayoyin Allah jama'a wannan kuma cikin mutane fa Allah ya sanya su dabbobin ba su da wannan yaran sannan kuma wal alwan da kuma launi sai Allah ya mutane wasu farare wasu bakaki wani gashi masha Allah baki ne amma kuma bakin sa ya mai haske kasan akwai baki baki mai haske akwai baki baki wulik kuma akwai wani kuma gashi fari wani kuma farin nashi ya dan kona wani farin nashi ya zamto ma rashin lafiya alwani kenan ko kuma sai Allah ya wasu mutane dogaye kuma ya wasu mutane gajajjeru wasu kuma silala wasu kuma masu kiba wasu kuma ubaina zalika qawama su tsaka tsakiya ne duka wannan aikin waye suka ce duka yana cikin wa fi khalqikum abu na na uku wa fi khalqikum kenan ko suka ce duka mutane muhtajina ba'dhum ila ba'd kowanne na da bukata zuwa ga wani dan annabi adam kai kadai ba za ka iya rayuwa ba da Allah ya halitta sai Allah ya tara maka al'umma sai maka baba sai maka mamma sai maka kannai sai maka yannai sai maka abokane sai maka matan aure wannan rayuwar fa ba za ta babu wa'annan mutanen ba idan ka ga mutum zai rayu ce ni ni kadai zai zan rayu wallahi ƙarya yake ba wanda zai rayuwa shi kadai wallahi yanzu kaga tufafin nan da aran ma da yasa sai da ka dinka masa in shi ne ba zai iya ba gina gidan ɗakin ka sai da aka gina maka in aka barka kai ba za ka yi ba da za a ce kowanne duba sa fidda shi kana ganin wasu ba za su iya rayuwan ba ga wani za ka gasa masha Allah gashi Allah ya bashi duk abin da ake bada na duniya amma kuma jikinsa in ya ɗauki ɗan birgi ɗaya biyar wallahi sai yana yana yana nishi haka dai ko ba ka bane bulo ɗaya biyar in ya ɗauka sai ya ji a jikinsa amma kuma ga ƙatta nan a bakin shago su sauke telan su hauda su sauke su hauda haka suke tai ana allailu a tsarafan nahar kuma shi ne mai gida in yace su yi su in yace su bari su bari in yace ya kore ka kuma ka koru wanda aikin waye da Allah aikin Allah ne in ba Allah ba kai ka san da cikin ɗan dakon wani sai ya buku shiga wallahi kuma komai ba a yi amma sai Allah ya tsara a tafi a hakan kai kai ne okan kuma dole a bi ka wa fi khalqikum kenan in ji malamai daga ɗan annabi adam yana da buƙatuwa zuwa ga ɗan uwansa kana da kuɗinka amma kuma telam sai an kai ta ka ce sai an sauke maka gidanka ne kuma sai an gina maka shaddar ka ce ban ɗakin ka ne ya cika sai an kwashe maka sai dai ka ba da kuɗin a yi haka Allah ya ce ne ta da ba'aduhum ba'dan sukhriyan da Allah ya ce komi ka wa kanka to ai ba za ta yi daɗi ba ba za ta yi daɗi ba abin na hudu yadda Allah ya tsara tsarin auratayya da saruntaka da kuma haihuwa ka dubi irin da Allah ya tsara tsarin haihuwa wa fi khalqikum tun digon mani kana mani ka koma gudan jini ka koma tsoka a sanya maka kasusuwa a sanya maka numfashi ka dinga juyawa kuma a zo haihuwar ka dubi da Allah wa fi khalqikum da Allah ya halitta jariri ina cikin cikin mamarsa ku tambaye mata su gayi muku lokacin da yake ɗigon mani ya yi kwana arba'in an juyar da shigo to juyawar da ake yi malam tana jin fa abin yana juyawa yazan jini tana cikin wani matsala sai gaji tana babu lafiya iya naka kai kawai sai dai ka suyo magani a ce asibiti shi kwadai ka iya mata wallahi ana ƙarawa gaba kuma yazan jinin yazan tsoka wani larura ce ana nimfasa masa nimfashi kuma sai ta cewa ana buga ta a nan kuma tanance haka take ta fama da shi kan yana sama tunanin suna ƙasa in aka zo haihuwa yomi na kudar ai a juyar da kan ya komo ƙasa saboda in aka ce kafafun su fara fitowa matsala za a samu wasu da yawa guragu za su zo duniya in aka ce kafa kafa za ta fara fita yadda ɗa yake a cikin cikin mamasa haka zai fara fitowa wallahi wahala matsala za a samu amma sai Allah yake juyar da kan sai a juyar da kan sai kai ya komo ƙasa inda lokacin da yake cikin cikin kakin haihuwarsa kan ne ƙasa shi ba zai rayu ba sai Allah yana sa kan yana sama kafafun suna ƙasa da lokacin ya kuma sai Allah ya juyar da shi sai kai ya komo ƙasa kafin su koma sama kai jama'a in ba Allah ba zai wannan shi ne fa Allah yake son mu gane suka kadi bayan aihuwa ko kuma sai ga auratayya sai Allah ya halitta maka auren mace hudu dukkan da dama in ka ga dama ka ɗauko dukkan da kake da bukata ka kiyaye ƙa'idodin da sannan kuma ga musahara surkataka ce wance surukin wane ne e wance sarkuwar wane ne kuma ka dibi irin wani abu da Allah ya sanya ana baka ba dina kuke wasa da mutum dina kuke wasa da mutum in ya baka diyarsa to sai ka ji wata kunya kunya kuma ta shiga dole ka girmama shi ba bane dan yanzu haka ne ko ba ka ba ne saboda wallahi duk wanda ya baka iya a duniya ya gawa maka komi a rayuwa duk wanda ya baka iya ya gawa maka komi a rayuwa Allah subhanahu wataala da ta da abu na ƙarshe suka ce wa fi anfusikum da Allah ya faɗa wa fi khalqikum afwan suka ce iri da Allah ya hanci mutane kashi uku dan annabi adam mutum kala kala uku ce bangare guda ku gare su a rayuwa na farko gangar jiki aljasadu shine wannan hannayen da kai da kunne da wace da kafafu duka wannan jasad ne abu na biyu kuma shine ar-ruhu ruhi da Allah yake sayya wa dan annabi adam abu na uku na ƙarshe kuma shi ne al'aƙal hankali mutum yana tafiya ne akan wannan gaɓin guda uku gangar jikinka ba zai yi amfani ba in babu ruhi idan ga gangar jiki ga ruhi babu hankali kuma a babu mutum malam mutum guda uku ne ga gangar jiki sannan kuma ga ruhi sannan kuma ga mi ga hankali shi yasa duka wa'annan uku suna samun matsala ana rashin lafiya na gangar jiki ana rashin lafiya na na ruhi kuma ana rashin lafiya na na hankali eh Allah subhanahu wataala ke cewa wa fi khalqikum wa ma yabuthu min dabba da kuma irin abin da Allah subhanahu wataala yanshuru yake yadawa min dabba na halittu da dama yanzu halittun da Allah ya sanya a doran kasa in ba Allah ba wanda ya sa alidin su abin da ke doran kasan nan in ba Allah ba ba wanda ya san adadin waɗannan halittun Allah kaɗai ne ya san adadin halittun da suke cikin ƙasa in aka ce ka ƙirge su malar rikici ne yanzu kalar itace sai wani icen fa sai dai ka gansa a tiktok wallahi amma shi kai ganin shi da nan nijar dai ko sai dai in mun shiga aljanna kakkan mun haɗu da su Allah yake cewa ayatul liqaumin yuqinun akwai aya akwai abun lura da mutane suke da yakinin cewa annallaha huwal khaliq cewa Allah shine wanda yayi halitta sai Allah ya ce aya ta gaba a ramma Allah ya ce waqtilafil laili wan nahar da kuma sassabalin dare da wuni wuni yazo dare ya tafi dare yazo wuni ya tafi wannan aiki ne nawa aiki ne na Allah subhanahu wataala a duniya ba wata ƙasa da take da ministrikin da ke kula da harkar dare da wuni ko akwai shi ministrikin harkar dare da wuni akwai shi babu yadda ka san babu ministrikin da ke kula da ruwan sama ko akwai ministrikin da ke kula da ruwan sama babu sai dai in sun safaka an gani an gani amma a ce ministri ne ke kula wannan shekarar a ce Nijar za a sauka mata da ruwa kaza wallahi ƙarya ne eh Allah shine ke tsara al'amarin sa to Allah ce waqtilafil layli wan nahar da caccanzawar dare da wuni dare yazo wuni ya tafi wuni ya tafi dare yazo in ba Allah ba babu wanda ke yin wannan al'amari kuma ba a taba latti ba a ce gashi yau an samu matsala rana ta kasa faduwa ko an taba yi a ce gashi an waye gari rana ta kasa faduwa an yi an yi amma duk yadda aka kai wata ran kofar gidanka kan ya kasa buduwa ko sai ka buge dan kilan haka ne motar ka ta kasa buduwa amma ita ranar dai ta faɗi lokacin da Allah ya tsara mata faduwa za ta faɗi wallahi to Allah ce na daga cikin ayoyi na Allah ikhtilafin laili wan nahar sassaba wa dare da wuni dare ya tafi wuni yazo dare yazo da duhu wuni yazo da haske wannan al'amarin mai girma ne ga wuni ga haske kuma ga duhu ba wanda ke da mallakin duhu da haske sai wa sai Allah subhanahu wataala wani lokacin sai kaga Allah ya sanya maka ga duhu ake kuma ga hasken wata yana haskaka maka wani lokacin kuma ga ranar ta fito amma kuma sai Allah ya daurar da ita sai ka kuma bata da kaifi da zafi kware hasken kuma sai Allah ya turo wani iska sai ka garin kuma kamar duhu ake yi in Allah ya ga dama sai Allah ya ana rana kuma sai Allah ya saka ga wata rayuwa cikin dare ake da mota da mashin baka iya tafiya sai ka kunna far kuma cikin ranin aiki aikin waye wannan aikin Allah ne sai Allah yake cewa ma anzalallahu minas sama da kuma abinda Allah ya sabkar na daga sama minas sama'i daga sama min rizqin na daga arziki wa ma anzalallahu da suka ce ai da abinda Allah ya sabkar na giragizai da suke sabkar da ruwa ba wanda fa sai sabkar da ruwa sai wa sai Allah sai ce min rizqin na arziki ashe arziki yana da alaka da ruwa Allah ce wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun a sama arzikinku yake to da zai ce a arziki a sama ke kware da gaske arzikin kowa yana sama malam arzikin kowa yana sama mun karanta kama baka ta'alihi musama cewa kowane mutum yana da kofa da Allah yake san kuma da arzikinsa a sararin samaniya to min riskin wannan ana nufin ruwa ne amma ruwa yana tattare da arziki yanzu ka dubi mafiya yawan sana'ar da ake ta duniya gaba ɗaya malam ta ta'allaka dai da ruwa mafiya yawan suna da ake duniya a wannan yanzu duk duniya ko ina ana yi ko noma ko da mi ake yin sa da ruwa kiyo da mi ake yin sa da ruwa hatta ababen da ake kerawa sai da ruwa a ciki to Allah yana saukar da ruwa na arziki al-imamu ibn kathir alaihi rahmatullahi ta'ala yace Allah ya kira ruwa da arziki saboda da wannan ruwan ake samun arziki to masu suka ce shi arzikin nan fa anwa'un ne nau'i nau'i ne ka so da dama arama idan aka yi suka aka ce arziki sai mutum yadda ta doka ai kuɗi da manyan motoci da gidaje su ne arziki haka ne mafiya yawan al'umma sun doki cewa arziki in aka ce arziki kawai shi ne kuɗi da manya-manyan gidaje da motoci sun manta cewa lafiya ma arziki ce jama ba arziki ba ce mutum nawa yake da kuɗi yake da kuɗi shi karan kansa bai san mi zai da su ba amma wallahi ya yi shekara talatin yana fama da rashin lafiya kai don Allah in arziki yana maganin da ba ya yi warke ba shi falon na ga mutumin da fayyace ne sama da shekara talatin in zai yi barci sai ya allura kwana ba zai kwanta haka ba sama da shekara talatin kuma wallahi mai kuɗi ne duniya dai kan Allah ya ba su amma kwana sai Allah yi masa buloketinsa a lokacin da wani talaka yana can kana yana jin haushinsa yana jin ai alhaji ya riƙe baya ba su shi kuma bai san akwai abin da kake da shi wanda shi alhaji bai da shi ba in ka zo kwanciya normal kake kwanan ka ba abin da ke damu ka shi kuma sai an ta dubaru wannan ba arziki bane dan Allah kai kwanan ka lafiya lau akwai wanda fa in zai kwanta wallahi in yayi da yawa ya kwana minti 30 ya falka daga nan kuma shi da kwana sai sai gobe kai kuma sai ka zo ka shayi awa 8 kana kwana awa 6 kana kwana wannan ba arziki bane dan Allah to lafiya arziki ce haka sa'ada jin daɗi walwala ka ji ka normal zuce ka babu damuwa arziki ne wanda kake ganin ya tara kuɗin fa da za a bude maka zuciyarsa kaga irin damuwa na wane ya bude kamfani kaza ni ban buɗa ba wane yayi kaza ni ban yi ba wane yayi kaza wane ya tara kaza ni ma sai na kai kaza ai me adashi wanda ke tara kuɗin kullun tunaninsa ya zai haɓakar da wannan dukiyar shi karan kansa ya tabbata da wannan tunanin malam jidali ne na sha maku labarin wanda mai gadin alhaji in ya zo zai buɗe wa alhaji ƙofa sai ce ka su alhaji suna jin daɗin su a duniya mukan kuma mun gode wa Allah alhaji na jinsa a ranar kawai sai alhaji ya so ya gwada sa don ya nuna masa fitina da jarrabawa ta kuɗi sai alhaji ya ɗauko miliyan biyu ya bashi ya ce wannan miliyan guda na baka ce kyauta sadaka fi sabilillah wannan miliyan kin kuma ka aje min shi har lokacin da zan na tambaye ka da dare malam gobin ka sai ka su kwana yana ta kasawa yana kwashewa ya za a yi miliyan kin nan ta ya za a yi me zai kawata ya sai ya kaza alhaji yana sama yana hangosa har gari ya waye bai kwana ba aka yi kwana uku haka sai alhaji ya kira sai ya tambaye sa ya ce wani lafiya na ga kwanan nan baka irin nasarar da ake bada dare ba a yi lafiya sai ce ai alhaji ina tunani ne wannan miliyokin da ka bani ni ya kamata in yi da ita don in haɓakar da ita sannan kuma ina cikin shakku da fargaban waccan miliyan da ka bani ajiya an iya sace ta ya ce to kai kuma miliyan biyu ce fa kwanye baka cikin abin da Allah ya bani ya ce wallahi ban san iya abin da Allah ya mini arziki ba kuma kake ganin kullum in na zo fita kana ganin cikin jin daɗi muke to Allah ya baka da walwala ba mai damun ka kadai wani fa a barka da duka sallah kawai kira fa mala afel wallahi ji dadi ne wani alaji in aka baka shi kiransa mala ji dadi ne ba ka bane kai kuma ba sai ka wani ba wanda ya kira ka hankali ka kwance Allah ya datar da mu suka ce hankali ba arziki ne Allah ya baka hankali shi ma arziki ne sannan kuma akwai mutunci ka zama cikin mutunci da mutane ana ganka masha Allah a gaida wallahi shi ma arziki ne yanzu mutum na ya rasa wannan arzikin bai da mutunci cikin mutane shi ne ya bi wacan kare ya bi can jakar kowa ya san dan tasha ne ina mutunci ta da shi sai Allah ya kare maka mutuncinka daga matarka sai matarka baka ga yau kowa wannan ma ai arziki ne malam ba haka bane arziki ne baiwa ce daga Allah subhanahu wataala sai Allah ta fa ahya bihi al-ard ba'da mawtiha sai Allah ya rayar da kasar bayan bayan ta bushe ai da wa'annan ruwan sai Allah ya rayar da kasa bayan bayan ta bushe sai Allah ya fitar da nau'i nau'i na tsirrai wanda abinci ne a fito alkama a sarrafa a yi bireji a gata nan a yi muku maka a yi wacece duka da ita ake yi ga kuma hatsi ka yi a yi hura a yi gumba a yi wacece duka da wannan ake har tuwo a yi makakaci ga masara ga dawa ga wake ga wacece duk allah ya fitar duka wannan waye in allah ya ce yau shekara nan ba a wake na rance da allah ya sakin agigirce sai dai ya kallo wallahi ba abin da iya yi wallahi ba abin da ya iya yi in Allah ya ce ba a hatsin kuma wallahi sai dai a takalla ba abinda za su iya karawa da shi aiki na Allah ne ita gidan gona sai da kawai dabaru kar an karanta ne amma zartarwa fa ta Allah ce Allah ce wa tasrifin riya da kuma jujjuya iska a kada iska ta gabas da yamma kudu da arewa a sa ta yi sanyi ko ta yi zafi duka wannan aikin waye wani lokaci suka iskan yana sanyi wani lokaci suka ji wani iska mai zafi ya buso wani lokacin gaji kai gaka ci ha Allah mun gode maka sai wani lokacin kuma iskan ya doka yayi gabas wani lokacin gaga kuma yayi kudu wani lokacin gaga yayi arewa duka wannan aikin waye aikin Allah ne to Allah subhanahu wataala ke cewa wannan abin da muke yi duka la ayat akwai ayoyi ayatul liqaumin yaqiluna Allah ya ce alalu aya ce da ya kamata mai hankali ya gano girman Allah cewa Allah shi ne ya cancanta abi da bauta ba wanda ya kamata abotawa wanda ba Allah subhanahu wa ta'ala ba Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta muna ne ya kamata kuma mu kwana abinda muka faɗa zaman to gaskiya Allah ya ba mu ladarsa kurakuri Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta muna subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدات إله